صح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين tara ga watan rabi'in sani 1447 wanda ya da daya ga watan oktoba 2025 mulhat al-iraq na al-habibi za mu sake wannan babun nida babun nida wana liman tad'u biya aw bi aya aw hamzatin aw ay wa in shi'ta haya wansib wa nawwin in tunadin nakira ka qawlihim ya ya nahim da'ish da'ish sharah wa in yakun ma'rifatan mushtahira fala tunawwinhu wa dhamma akhirah تقول يا سعد أيا سعيد ومثله يا أيها العبيد وتنصب المضاف في النداء كقولكم يا صاحب الرداء وجائز عند ذوي الأفهام في يا غلام قول يا غلام وجوزوا فتحة هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء والهاء في الوقف على غلانية كالهاء في الوقف على سلطانية وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة وحقف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحقف يا ممتنع ممتنع يا هذا من yi magana akan akan annida muka ce shi annida za ku samu asalinsa wanda kake kira in ka ce ya zaidu to zaidu nan takadirinsa mafulun bihi ne kamar ka ce ne unadi zaidan ina kiran zaidu in ka ce ya amru takadirinsa shine ya amran yau da ka fi mahalli mafulun bihi wato kana kiransa almunada ana anida din sun kawo maka saboda sai akwai akwai dan bambanci da irabi da ake samu shi yasa suka kawo ya kawo maka abubuwa wanda zaka bambance su galibi a harfin nida da suke suka shahara su ne ya yawa ne wannan yarin shi ne umar babin ba to banda shi akwai a ya kusa in shi ne za ka iya kiran na kusa da nesa duka amma hamza in ka ce a zaid a fulan wannan galibi wanda ke kusa da kai sannan kuma akwai haya shi bai cika zuwa ba bai cika zuwa ba shi ne mafi karanci sai kawo shi a ƙarshe akwai kuma ai kamar hadisin ai rab a zakarun au'unsa hadisin hadisi na huzaifa da yake cewa mala'ika zai zo Allah ta ya aiko shi zai busa ma yaro rai da sauransu sai ce ai rab ya ubangiji a zakarun au'unsa wannan ai rab amma dai umar ba ta ce ya ita sai hamza sai ai sai kuma wannan shine sai ce wanaji in za ka yi kira kai kira man tad'u wanda kake kira biya da ya au bi aya ko kuma da aya shi ma wannan duka ana kira kamar da ya ce aya sa'id au hamza ko hamza ka ce asa'id au ai ko ka ce ai sa'id wa in shi ita haya in ka gada ma ka kara da haya da ai haka wansib wa nawwin in tunadin nakira shi nake cewa idan za ku ga suna a iribi ne suna ko dai zama ma'arifa wanda ka san shi ko ya zama nakira nakira wanda baka san shi baka ce wani mutum ne kaga baka tantance shi baka fayyace shi ba sani anan ba wai kai zo da ka fayyace shi to shi ba ana kiran ana iya samu kuma na kira da shi kira maqsuda wa na kira kai maqsuda na kira maqsuda shine ga wani mutumi ta akwar gida kaga yanzu yana da yana da dan wani tsofa ne na na sanin sa an san shi kuma ya kai wannan mutumin a ba kai ya kai wannan mutum ba ya kai mutum daga cikin mutane to kaga ai wannan maksud maksud ne ka nuna wani bawan Allah guda daya ne da kana ko da baka san shi ba sunansa da kuma zatin sa baka san shi ba asalin dabi'arsa da daga ina kira amma kuma ka san cewa mutum ne daga cikin mutane kuma gashi kana kallon sa ka nuna shi to nuni da ka nuna shi kuma wannan wani wani warn min adurbi al-ma'rifa sai suka ce suka ce na kira mushtahara ko na kira maksuda wanda aka abin nan to akwai bambanci tsakanin wannan da wannan in zaka kira su duka na kiran da zaka kira wanda ke maksuda ce ba dai likita na kiran da zaka kira ce ba maksuda ba in na kira ce maksuda wanda zaka iya nuna shi ko kuma akwai ya da wani dan sofan ya na sani to shine in zaka kira sai ce wansib ka mishi nasaba wa nawwin kuma ka mishi tanwini shi karshen sunan wanda kake kira din in wa intinadin intinadin na kira kana kiran na kira ka qaulihim kaman fadin su ya nahiman da'i shara nahim wato wannan da yake afwan idan na kiran da kake kira ba maksuda bane to shi zaka mishi nasba kuma ka mishi tanwini misali ina nan sai nake cewa sai nake cewa ya dalibi ka rika yin karatu a nan kaga ba ina kiran ko wanda mutum ɗaya daga cikin ku ba to ga nan kaga ban yi ta'ayidi ba ban kira ɗaya da wani mutum ayyana ne na faɗa ba to wannan shi ka'idar sa in ka zo shine zaka mishi nasba za ka mishi tambaye misali an zo ne a cikin taro kika ga wani ana raba abinci shi yana zabi sai ka ce mishi ya nahiman da'i shara ya kai mai hadama kamar hadama nan naka kaga ba kiran shi kake ba to shi wannan kaidar shi in ka zo shine zaka yi mishi tanwini naka mishi nasba na farko shine nahiman zaka mishi nasba sannan zaka mishi tanwini shine kace ya nahiman ya ghafilan ittaqillah ya kai wanda kake karafkana kake tsoron Allah wannan shi ne kaga na kira ne amma kuma amma kuma tare da haka ka mishi ka mishi wato nasba ya qali an jabalan da sauransu yace wa in yakun ma'rifa idan ma'rifa ne mushtahira mushtahira shine maqsuda ma'rifan da an riga an ayyana wane ne shi an fahimci wane ne shi fala tunawwinhu karka mishi tanwin wa bumma akhira amma idan ka samu in ka in ka ka kira shi cikin karshen shi ga mishi wasali sama wasali bamma ya zaidu kace ce ya zaidu kace ya zaidu ya amru ya muhammadu haka zaka kira karka ce ya muhammadun karka ce kuma ya muhammadan abin da ya fi shahara ta ƙulu sai ka ce ya sa'adu a ya sa'idu wa mithlu ku tabbata sa ya ayyuhal abidu ya ayyuhar rasulu kun ga rasulu wasali sama wa tansibu al mudafa fi nida'i wa ka qawlihim ya sahibar nida'i amma idan wanda zaka kira din ma'arifa ne amma ko ma'arifansa mudaf mudaf ilayhi ya sa masa da ma'arifa kamar abdullahi kamar wannan zaudatu amr haka mudaf mudaf mudaf ilayhi kamar nisa'un nabi mudaf mudaf ilayhi to shi zai kai mishi nasba shine mudaf mudaf ilayhi mudaf zaka ma wasali sama ya nisa'an nabi ka gani ya ya abdallah mu hurbu na kuma hurbu za ku suna cewa ibadallah ba sa wani sa bada eh ai saboda ya ibadallah sun share wannan ya wurin ne ka kaulihim kaman kiran su ya sahibar rida ya kai wani ya kai mai wannan wada shine ya sahibar rida idan in na kiran ta zo kamar da muka ce ba maksuda bace to shi kenan sai ka mashi tanwini kamar wancan da ya ce ya na himan wajau ɗaukido shi ban ƙari shi ɗayan idan na kiran ta zama maksuda ce wato na kira na kira ne kamar ka ce kamar ka zo ka ga wani mutumi ya ce ya kai mutum daga cikin mutane amma ka nuna shi kana nufin wani mutum guda ɗaya sai ka ce mishi ya rajulu ya rajulu sai ka mishi ma'amala da ma'amala da kamar ma'arifa wanda yake maksud ma'arifa wacce take maksuda ba ya rajulu ba ba za ka ce ya rajulu ba idan idan na kira ce ba maksuda ba na kira ce wacce take irin ba ta da wani sofa ne na ma'arifa to shi za ka sunan da zo wanda kake kira din nakin da kake kira za ka mata nasaba za ka mata tanwili kamar ne da nace ya nahiman da'i sharra kaga wannan ba kana ba ka nuna wani mutum guda ɗaya ka ce shi kake magana ba ya ghafilan ittaqillah ya qali'an jabalan ya kai mai hawa dutse in zaka hau ka hatara ya kai wanda kake da iyayenka kaga ba da mutum ɗaya kake ba in za in zaka yi da iyayenka kai kai kai kai musu ladabi kaga wannan nakira ce ghair maqsuda amma yanzu ba nakira ce maqsuda in nakira ce maqsuda to shi ita kuma ita ma laka mata mu'amala mu'amala wacce take da sofanan wani wani wani ma'arifa sai ka ce ya rajulu wa ja'izun ya halatta inda zawil afhami wajen wato masu hankula fi ya gulam idan zaka ce ya gulam ya yaro na zaka zaka hada shi da damir mutakallim zaka gina shi zuwa zaka jingina shi zuwa gare ka ya wani na kaulu sai ka ce ya gulami zaka ce wa ya gulami kaga wannan shi mimun din na gulam din zaka mishi sali kasa saboda ya haduwan shi da ya mutakallim to yace wajawazu fatahu kuma sun halatta fathata hadhihi ya malamai sun halatta zaka iya ma wannan fatha din wasali sama kace ya gulamiya eh zaka ce ya gulamiya wal waqfu ba'da fathiha bil ha'i kuma wasu daga cikin malamai kuma su larabawan duk da haka sun halatta zaka iya tsayawa akan ha'u sakt ɗinta wato ya'un ne kamin kace ya gulamiya to sai ka kara mata wani ha'un da ake kira ha'u sakt sai kawai sai ka tsaya a wajen sai ka tsaya akan hausaktin ka tsaya akan wurin gulami din ka ce ya gulamiya sulbaniya yawon irin wannan maliya wannan hawan hausakti ce ba ta da ba ta da wani abu da in ka tsayawa kiran alamun numfashin ka ne da kake yi dama in ka zo da abin da yake da irin wannan in ka yi numfashi za ka bar ka bar har ka bar ta hawa a wurin kamar kuma kaga ana ka wani hawan da ka bari a wurin yawwa to shine kamar gulamiya sulfaniya eh ga qur'ani ya rubuta a wannan sulfaniya ba rubuta ba wal ha'u fil waqfi ala gulamiya wal ha'u ita ce ake ake tsayawa ake tsayawa da ita kamar ana tsayawa wajen gulamiya kal ha'i fil waqfi ala sulfaniya ita ita ce ne da ka sani a qur'ani da ake tsayawa wajen sulfaniya wa qala qaumun wasu daga cikin malamai da suka bi yadda larabawa ke magana suka ce fihi wa qala qaumun fihi sun ce ya halatta gami da gulama a ce ya gulama ya gulama zaka kira da kaga dai ya gulama kana nufin ya gulami ne amma suka ce ya gulama zaka ce ya gulami din ba kamata lau kamar yadda kira'a ta zo ya hasrata alama ay ya hasrata alama farad ya asafa kaga wannan ya yana yana nuna wato yanayin bakin cikinsa ne da abin da ya dame shi ala yusufa to shine ya hasrata haka zaka kira waka kaka ce baitin kaka ce ya hasratan a ya hasrata tunda aya ce kawo ai ai kamata law ya hasrata alama faratu fi jambillah to wannan kusan shine saboda ka kaga akwai lokacin da ake zaka yi cewa ya gulani ka share yawo in wanda kace kira din yana da alaka da zamir mutakallim ne zamir ne mai magana kana da wadahi wadahi wurin guda biyar zaka ce ya gulami kamar ka ce ya rabbi ka asali ya rabbi ne ka ka share wani yawon mutakallim din sannan kuma kana da dama kuma ka tabbatar da yawon ka ce ya gulami ka ce ya rabbi sannan kuma kana da dama kuma ka ce ya rabbiya sannan kuma kana da dama kuma ka ce ya rabbiya ka kawo ha'usar ka wurin ya sultaniya maliya gulamiya sannan kuma kana da dama kuma ka share shi maka baki da ka ce ya rabba ya umma ya abba ya abata ya faɗin shaka shine ya gulama ya hasrata suka ce wa harfu ya share ya'u na kira din ya juzu ya halatta fin nida'i a lokacin da ka kira ka kaulin kamar yadda suke faɗa su ce rabbi stajib du'a'i ya ubangiji ka amsa addu'ata ba sai ka ce ya rabbi ba ce rabbi kaman masu ruwa su ce ibadallah ba su cewa ya ibadallah ce ibadallah sun share shi wa in taqul amma idan ishara zaka yi in kace ya hazihi aw ya za ko ya haza ko ya hazihi kace ya ya ya wannan to wannan fa hatu ya mumtani ya haza to ya kaiwa ne share ya a lokacin nan da halitta ba ba da in dai zaka wanda zaka kira din ba zaka kira sunansa ba sai da ka nuna shi kai ishararsa to sai ka kawo ya dole ba za ka ce ya haza ba sai ka ce ya haza ko ya hadihi ko ya za shi ne ce fa harfu ya mumtane ya haza wa ya haza kai shi ne sai dai saboda gwaninta da waka kai ma sai kici maka ya haza kai ma da karatu to in insha Allah mun biya bashi sai muka zo sai mu tashi babu tarhib za a fahimci idan muka dan maimaita na an gane ba akwai na kira da za ku ta zo wacce take ba maksuda ba ce amma kuma za ga ta yi kama da mubafin mubafin ilai wasu daga cikin malaman namu suna cewa saboda saboda haka ma aka mai da ita ta zama ta da ta da faduwar wasu tanwinin din ya tsali an jabalan saboda an tashbihi da mudafin mudafin ilai tunda kan ce ya ya aba fulan ya sahibar rida kaga na kai na farko na mudafin din nasba to amma daga haka je doka yake su a wajen larabawa to sai nabiyur rahma na muhammad sani umar hafizahullah kalamu tashi ko mutu gaba kawai sai a ɗauki wancan ɗin wannan ɗin inda ne alama lam ta shiga muharaba bayan al-musulmi da mushriki ko shafi na 158 har yanzu dai malamin yana da yana mana magana akan yakin Uhud ya yi mana magana akan yanda mazalla ya ji ciwo a wannan rigimar wannan fadar wannan jihadin da kuma yanda sahabbai suka dinga ba da jininsu da jikinsu ba wato ba'iki su su wato malik bin sinan mahaifin abu sa'id al-khudri su talha ibn ubaidillah su abu ubaid amir ibn jarrah da sauran malamai da sauran wato manyan sahabbai da suka riga bada jina su saboda manzo Allah Fatima ta ma ta su kwano ta shigo cikin abul ma'araka din ta zuwa wurin ma'aiki ita ma ta riga mishi wato ta rinka sama wato raunin nasa abinda zai sa jinin ya kafe ita da Ali bin Abi Talib saboda haka dai wato fara ne wanda shi kanshi maza Allah an jijjiga shi saboda saba mu umarnin sau ɗaya da aka yi shi soyayya maza Allah soyayya ce ta addini ba soyayya ce da wani mutum zai zo yana cewa yana wani bege ba ana ganin alamanta ne kawai a biyayyarka ana ganin kuma saba tangarɗa ne shine rashin biyayya yanzu kaga anan kaga umarninsa kaɗai aka saba amma kaga yadda aka yi wujuji da mutane sosai har shi ma sai da ya shiga ciki to shi ne yanzu an gama da wannan da wannan kusan chapter wannan shafin to yanzu za kuma a zo a yi muhawara bain al-muslimi da mushriki yanda bayan yakin yanda abin da yau gudana tsakanin wato mushrikai da musulmai da mushrikai lamma lamma qadat al-harb amma kun san su kansu a Qurayshawan yanda suka tsammani za su kashe da manzon Allah su kashe manzon Allah su kashe Abubakar su kashe Umar da sauran manyan abin da samu dama ba sau da ita kanta wannan nasara ɗin ta zama nasara ce mai hakan wato ba a cimma ruwa ba inda abin da ake sa a cimma su ba samu a yakin ba tabbas zai musulmi su nasara ba amma kuma abin da ake sa a samu na yadda za a gaba wato an kashe manyan jagoran musulmai an baka tabihi to a samu dama ba sau da haka wannan shi ma ya sa su kurashawan su saba nasarar da suke bukata ba sun ce lamman kalatul harbu lokacin da yakin ta ta kai ƙarshe yaƙi ya kai ƙarshe an sharafa abu sufiyan alal jabal sai abu sufiyan ya yi wato ya yi tsinka ya leƙa ma wato wannan ya ake kiran shi dutse wanda musulmai suka yi katanga da shi fanadal muslim musulmi sai kira musulmai fikun muhammad a cikin ku akwai muhammad fana hafa rasulullahi an yi jibuhu yana son ya sani yana raye ko baya raye sai manzo Allah ya ce ku kyale shi ku banza da shi fa qala afikum ibnu abi quhafa a cikin ku akwai ibnu abi quhafa abubakar wannan yana nuna cewa ko kafirai sun tafi cewa abubakar babban waziri ne na manzo Allah kuma ka kashe shi to a lawan da musulmai tun a lokacin ya'ani ababakar yana da abubakar fa lam yujibu wasu ba shi amsa fa qala afikum umar ibn al-khattab a cikin akwai umar ibn al-khattab wannan yana nuna cewa girman sha'anin ma'anar mutane a wajen kafirai a wancan lokacin a shekara ta uku ne fa wannan fa amma har an fahimci cewa abubakar da umar su da su ba zala ke kisawa yake kwancewa alam ji wasu ba shi amsa ba fa qala yace amma haula fa qad faƙar ku fito muhun ita waɗannan ina waɗannan ai sun kwanta dama an riga an gama da su falamma qala zalika a lokacin da ya faɗi haka lam yamlik lam yamlik umar nafsahu umar sai ya kasa mallakan kansa kamar ya rike shi an qala kawai sai ya ce ya adu wallah kaga wannan mudafu mudafu ilai ya katimu da kasu ya adu wallah ya kai makiyin Allah da kenan ko ya zama masoyin Allah innal ladhina zakartakum ahya waɗannan da ka ambace su nan suna raye wa qad abqa Allahu laka ma yasu'uka Allah ta'ala ya rayar da abin da zai zai zai musguna maka kai suna nan da ransu kuma qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce innakum satajima fil qawmi muflah to za ku samu an yi wulakanci da gawawakin ku lam amuru biha ni dai ni da nake jagora su ni ba umari da ki ba wa lam tasuni amma dai bata bata ba bata mu da aka haka da kanta na jinin wato bawa hamza da aka yi da sauransu ni rai na bai ɓaci ba amma dai ban yi umarni ba da kar ku ce na yi wani abin da yake shugaba ya sa aka yi wani takakkiya aka yi sun maƙala sai ya ce a li hubal ɗaukaka ga hubal muftakhiran bi asnamihim da'iyan laha yana yin addu'a yana yin alfahari ga wato gumakansu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tujibuna wala ku bashi amsa ba inda yanzu shirka yake yi qalu suka ce ma za na kulu za mu ce sai ce qulu Allahu a'la wa ajal Allah ya shine madaukaki kuma shine wanda ya fi girma thumma qala sai ce lana al-uzza wa la uzza lakum mu muke da uzza ba ku da uzza uzza ta taimake su qala la tujibuna ku za ku bashi amsa ba qalu suka ce ma na kulu za mu ce qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum Allah ta'ala shine majibincin ba ku ba ku da majibinci maula sunan sunan Allah ne malamai wanda suka yi taƙiƙin akan sunayen Allah ta'ala sun ce almaula shi ma kanshi nan inda ya zo mun faradan sunan Allah ne amma za ka shirka almaula daga abdul maula ban ji ba
suna ne ko kuma sunan da yake da alaka da wata siffa ta a'a ai duk suna yana da siffa sai dai ba duk siffa ce suna ba duk sunan Ubangiji ba akwai wata siffa da take ta kunsa na ma'ana kamar Allahu akwai siffa ta uluhiyya istiqamu bil uluhiyya kamar ar-rahman akwai siffa ta rahman akwai siffa ta rahma amma ba ko dan Ubangiji kace ya ce maka yayi kaza ya sifata da kaza ba dan akwai siffa ta fi'il ce sauka daukaka ai daukaka to wannan akwai al-aliyu amma sauka Ubangiji yana yin kaza to dan ya ce yana yin kaza ko ba ka tsago suna ka ce saboda ya ce yana yin kaidi yana ce yana yin mukada'a bazan ba suna ba za ka kira shi ya mukadi'u ba wajen sunansa saboda babin suna yana da fadi akan babi na sufa sufan kuma su ma kansu akwai babi na babu labari ba ake bayarwa ba su fasa ba wannan labari babu al-asbab awsa'u min babi sifat domin ka ce qadim wannan ka qadim za ka iya bada labari akan ubangiji da qadim amma wannan ba sufan ubangiji ta al-qadim shi zaka mai shi ta zama al-hayyu al-qayyum da sauransu. Walakar kara su'ala Abi Sufyan, haƙiƙa tambayar Abu Sufyan da ya an haula da talata akan waɗannan mutane guda uku. Rasulullah manzon Allah wa Abi Bakar da Abu Bakar wa Umar da kuma Umar radiyallahu anhu ma li ilmihi saboda iliminsa wa ilmi qaumihi da kuma ilimin Qurayshawa mutanansa anna haula hum qaratul mu'min cewa waɗannan mutu uku nan sune jagoran mu dai baki daya wa anna kawamal islami kuma miƙewa musulunci bihi zai tsayi ne da su annan mutane su ne tiraku fa hadha muqaddamul kuffari idzaka wannan ga muqaddami na kafirai shugaban su jagoran su mai magana da yawun su Abu Sufyan a wancan lokaci lam yas'al illa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar bai tambaya bai tambaya akan kowa ba sai akan Abubakar akan maza Allah wa Abubakar da maza da Abubakar wa Umar da Umar li ilmihi saboda ilimin sa wa ilmin khassi wal ami da kuma ilimi na wato wanda yake kusa da nesa shi al khass wal am na wanda yake majibintanka suna kusa da kai wal am da kuma gaba garin mutane anna haula'i thalatha ko mutane masu matsayi da wanda ba su da matsayi shi al khass wal am anna haula'i thalatha ce waɗannan guda uku hum ru'usu hadha al amr sune shugabannin mu ne wa anna qiyamahu qiyamahu bihim kuma tsayuwar musulunci ya tsayu ne da waɗannan mutane ودل ذلك على انه كان ظاهرا عند عند الكفار kuma wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan wani abu ne a bayyana a wajen kafirai anna hadaini wazirahu cewa wadannan Abubakar da Umar dinnan su biyu su ne waziran manzala manya wa bihi ma tamamu amrihi kuma da su ne ubangiji yake cika ma manzon Allah lamarin sa wa annahuma akhassu an-nas bihi kuma su ne suka fi cedewa da manzon Allah wa anna lahuma min as-sa'i fi izhar al-islam wannan biya dako daga ibn tabiya min hadis sunnah da kuma majmu'ul fatawa wa anna lahuma min as-sa'i fi izhar al-islam kuma suna da wato kokari na bayyana musulunci ma laysa li ghayrihim abinda wani su bai da shi wa hadha amrun kana ma'lumun lil kufari wato wannan kafirai ma sun sani فضلا عن المسلمين بل ما مسلمي والاحاديث الكثيره متواتره بمثل هذه بمثل هذا تكون حديثي da yawa sun yi tawaturi sun yi gangami sun yi ganganko wajen su ba da labarin girman sha'anin abubakar da umar da umar za ka yanzu mutum zai zage su to kaga musulunci yake nema ya zaga kuma wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ijabatihi mazala ya hana a bashi amsa lakin shayna ma qala qad kufitumuhum a lokacin da yake cewa ina sun an gama da su sun kwanta dama sun mutu qala umar qawlata sai umar ya faɗi wannan maganar tasa wa aqarahu sallallahu alaihi wasallam zalla kuma ya tabbatar da shi saboda wannan kishin addini ake yi haka yayin da aka zo kai aka taba sai ka yani in ka ga kira yake ina abubakar ina umar ina manzo Allah sai aka shi ka yani ai su yake sai taba amma da yake sai taba addini kuma sai ba a kyale shi ba dole yake sai taba addini ba za a kyale shi ba ba a kyale ba ku tun daga kulwar ki tun daga farko kana tasirin nan da muke yi ba za ka ga in sha ta ba sai shi tun ka bai jira ma amma yanda aka zo magana ta addini tauhidi ba shi ba a cewa za a yi wani kara ba a kara harkar addini nan harkar addini nan kawai ko dai ka bane ko dai kuma a yi maka da hujja ka je wajen ubangiji da ya halice maka sai maka hisabi wa hina iftakhara bi shirkihi wa aslami a lokacin da ya yi alfahari da shirkansa da kuma gumakansa amara bi ijabatihi sai ya umarni a bashi amsa i'lam bi'izzati bi'izzati wa 'azamati man ya'buduhu al-muslimuna saboda ya sanar da shi da buwaya da girma wannan wanda musulmai ke bauta wa huwa Allah wa'adahu la sharika lahu shine Allah ta'ala wato daya daya wanda bai da abokin tarayya al-aziz mabwayi al-hakim bi hikima dan haka yayin da wani yace shi zai shelanta di kuma ka'idan shine ku kuro da kyau ku gani duk lokacin da kuga da shirka da bid'a ta zama ita ake fada a gari to wannan ba zai yi wasu sai sunna da kuma tauhidi yayi kasa gani ko yanzu da kuke gani a ta in bid'a ta abubuwa to wasu alama fata sunna ne yayi kasa ta yi kasa ce a wato sunna masu fadanta ba sa fadanta da gaske tauhidin ba sa fadanta da gaske galibi ana dan fada da kore babu wani ikhlasi sosai ko kuma mutane sun shagatu a sana ko da tsarki da azumi da aure a daina karatun da tauhidi saboda ana tsammanin tauhidin zai raba kai shi wada ma tauhidi dama shi furqan ne dole sai ya raba kan dole ko ana so ko ba so mutakar wani zai shiya ya da bid'a zai ya da shirka to dole kai ka zo ka kalbalce wannan shirkan da tauhidi wannan bid'ar da ta sunna haka ba zai yi a ce wai mu addinin haka abi Allah ta'ala ya koya mana addini ba shi ba a ce wai kowa ji addini shi wai ai kun wa ya da mutane a mu sai maka wazi ko baka so wannan shine kaidar musulunci wajen duhu humul ghalibul kuma anan kaga akwai bayyanarwa da cewa tawagan ubangiji sune masu samun rijayi wa dinuhu addinin Allah ta'ala sai yuhiruhu ala dini kulli ubangiji zai bayyana da addinin sa dauka addinin sa aka sarar addinai baki daya walau kare hal mushrikuna ko da mushrikai sun ki haka kuma kala Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace yawmum yawmi badr yace to yau fa wannan rana wata rana wata rana ta zaka zama sakamakon ranar badar wani na son ya ce wanda ya sirsa ya muka samu an sace muka wato me ake kira zai wato makafin ranar yaƙin badar ne da kuka samu nasara a kan shi yawon mu biyo mai badar wal harbu sijal dama dai yaƙi haka yake yau gare ka gobe ga dan uwanka ina al harbu sijal eh a ba dan zama ba yau dai gare ka gobe ga dan uwanka eh yaƙi kofi kofi ne guga guga ne kai in ka dan sha ka samu nasara wata ran wani samu dan nasara kai ajabahu Umar radiyallahu anhu sai Umar ba shi amsa la sawa ita wallahi ba daidai mita ba qatlana fil janna mamatan mu suna aljanna wa qatlakum fil nar mamatan ku suna suna wuta dan uwansa ne ba Umar din ba ba abu da hana ba ba abu nafinci addini la ana cewa ai bum sadi ba Allah ya sadi ai Allah ya kasa ya mutu la ilaha illallah in dai ya mutu yana shirka kawai ka hakura kowaye shi وإنه لحق لا يا شادي هكا يا شادي wa innahu la haqq mala ce wallahi kuma wannan magana gaskiya faɗa fa shattana bainal fariqayn yayi nesa tsakanin waɗannan tawaga guda biyu fariqin fil janna tawaga ce ɗaya tana a janna wa fariqin fis sa'ir ɗaya da ɗaya tawaga kuma tana wuta wal haqqu abinda yake gaskiya anna ghazwata uhud yaqi na uhud bi kulli ma fiha min istishhad man istishhada da dukkan abin da ke ciki na wato shahada wanda suka yi shahada a ciki wajara hati man jurih da kuma wato raunin wanda aka yi marauni wa isabatu man usiba da kuma jin ciwo wanda ya ji ciwo wa khaba'u man akhba'a a wa isabatu man usiba eh na'am da jin ciwo wanda ya ji ciwo din aka aka ji mu ciwo wa khaba'u man akhba'a da kuma kuskuren wanda ya kuskure a ciki fa innaha fadlun wa takrim amma a bibishin wannan abin da ya faru karkashi akwai wani falala da karrama da ubangiji ya yi ma annabi sansarin mabudai wa durusun akwai darussa wa mawa'iz akwai wa'azzuka wa ibar da izina wa bala'un akwai jarabawa wa tamhisun da tankadewa tsakanin mu'mine na kirki da mu'mine na da'awa kamar su abu kamar su abdullahi bin ubay kaga ai da aka fi su dubu da dubu sai da kitabu ga kare ku da su wasu daga shi da suka bi shi kar ku sake baki akan su ba wai kowa ne ya zama munafiki ba akwai rauna daga ciki ai masu sauraron sa wanda daga baya kuma ɗabi'a al'amari imanin sai ƙara yin ƙarfi saboda haka shi dai ka munafikin ne wasu daga cikin munafikan kuma sun bi shi wasu daga cikin rauna na Allah ta'ala ya shi musu wa kullu hadhihi fi waqi'i al'amri wal haqiqa nasrun la haziba wannan haqiqa da al'amari mutum ya tsaya ya kallo na tsanaki nasara ce kuma ba faɗi ba ne. Kala Allah ta'ala, shi Allah ta'ala ya ce mummunai, kala Allah azza wa jalla, wala ta hinu, kada wato gwiwan ku yi sanyi, wala ta hazanu, karfe bakin ciki, wa an tumul a'alau da ku ne kuke saman su, in kun tumo mini mutuƙar kuka da imanin ku. In yamsaskum qarhun idan wani miki da ciwo ya sa ya taɓe ku, faqad massal qauma qarhun bi ai da can su ma a baya wani miki da ciwo da bakin ciki su ya samu waɗannan ya samu mutanen irin kwatan kwatin sa mutilkal ayyamu dawilu ha bayyan nas wannan wato ranaku ne da muke wato rarraba shi tsakanin mutane yau wane samu nasara gobe wane samu nasara wannan ƙa'idar ubangiji ce wannan ana kanta sunna sunnatul lahi ta'ala mu'amaliyya ijtima'iyya a ba sunna ce kauniya ba suna yin kuskure su kira ta sunna kauniya akwai sunna sunnatul lahi ta'ala fil kaun na'am ko fil ard ma dai sunna da ubangiji baya canza ta wanda ku ubangiji na cewa babu tahwila babu tabdila a sunnarsa ita wannan sunna din sunna ce da ubangiji yake mu'amalatan bayin sa shi ake ta sunna mu'amaliya sunnatullahi ta'ala mu'amaliya allati yu'amilu Allah yu'amilu Allah biha ibadahu baya canza ta ita wannan baki da sunnan cewa lokacin da gaskiya da ƙarya suke kokawa wani lokaci farko al'amari za a samu ƙaryar ta dai nasara wani lokaci a samu gaskiyar ta nasara amma da ƙarshen al'amari al'ajiban limuttaqina wannan sunan ubangiji ba canja ta sunnan kuma kasancewa duniya ubangiji ya ba da duniya ne ga wanda ya himma wannan ubangiji ba ba ya canza wannan sunna din bai canjawa sunna kuma cewa wanda ya imani ubangiji zai ba shi rayuwa rayuwa mai daɗi ubangiji ba ya canjawa sunna irin wannan sunan din suna da yawa sunan cewa duk yayin da ka gani ahalul taraf suna banna a gari da abin da ubangiji ya ba su na ni'ima to lalle alama yana cewa azaban ubangiji tana kusa da su to wannan sunnan cewa idan ubangiji ba ku ni'ima na gari na kaza na kaza na kaza na kaza kuka gore muku yi ubangiji jiji da kai ba to ubangiji zai kara muku wannan suna sunna ta ubangiji ke mu'amalatan bayi da ita wasu malaman zamu sake ci sunnatul lahi al ijtima'iyya kalmar mu'amaliya ta fi kyau ijtima'iyya wani abu ne da ke nuna cudanya amma dai mu'amala ake magana kamar yadda ubangiji social yake mu'amala da bayinsa وليعلم الله الذين آمنوا saboda ubangiji ya san su waye mu'minai dan wannan sani din ba sani na sabon sai sabon sabon ilimi kamar da ishi ake faɗa ba a'a abin da ake magana sani da akan su zai gina bada bada wato tikiti na cewa wani mu'mini wani ba mu'mini ba wanda akan shi zai hisabi inda malamai suna cewa akwai ilmul lahi ta'ala wanda yake da alaka da jarabawansa to wannan shine ilimin da ake musawa ka ji malamai suna fasara cewa zan ubangiji ya bayyana saboda ana bayarwa yayi dama inda akan shi zai bada wal ya'lam Allahu alladhina amanu dan ubangiji bai da basu waye mu'minai wa yanta sai da minkum shuhada kuma ya rika daga cikin ku a samu shahidai daga ciki ba ba kasudi ne a yaki a ce duk mutu ba kuna ba in waki a ce duk mu mutu baki da wannan ba ba ba kasudi ne a shari'a ba amma dai wasu daga cikin su yi wasu daga cikin su rayu su kai labari wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah ta'ala baya son azzalimai wala yumahhis Allahu alladhina amanu kuma saboda ubangiji ya tace suwaye mu'minai wa yamhaq al-kafirin ya tauye danni ya wato lalata lamarin kafirai baki da shi da al-mahaq ya tafi da albarkar su baki da to sai mu tsaya nan mu tashi akan shuhada wal muslimin fi hadin ghazwa zai magana akan kuma su wanda suka samu shahada Allah ya karba su da shahada a wannan yaki da masha Allah na'am
halaccin ba wa ɗan biya a kai
to wannan wani lokaci ya danganta kamar halaccin ba ba wanda yake shi ba ba wani mutum ne mai kake musulmi ba a duk da bid'a ta wani lokaci jinsin bid'a ya fi jinsin laifi ma'asiya ƙarfi amma ana samun zai ɗiban wato wasu bidiyoyi wanda za ga su kai wasu wasu abu ne ɗin bai kaga mutum kawai dan ya zo yana da daɗin suna kaga bid'a yake yi to ba ka zuwa ka ce wai shi wani wanda yake shi yana yin zunubi irin da ba ko ka ce wai shi wai shi wanda ya fi shi wannan a daidai ana samun bambanci shi ka'ida shi ne galibi wanda ya zo neman auren yarka sai ka caji shi addinin sa sosai maza Allah yana cewa idan za aku mantar zauna dina ko kulkafu sai ya fara gabatar da addini sai an yi da addinin sa kafin ɗabi'a to in baka in mutaham ne a addini to ya da nas cika tamamun nasiha shine ka ce a wani gaskiya baka je shi addini ba ai musamman yana iya zama bid'a da yake bid'a ce wacce ke mai mai girman sha'ani wacce take wannan zai wuya a wannan yar taka ta sha ko kuma yaran ta su sha da yawa mun ga an ba wasu aure daga baya sai baka zama yayan sun zama wasu wasu mugun iri kuma za ga sun zo muku sun dawo ku gida daga baya sai ka sun canja ba yanda aka saba ganin su aka saba ganin yara ba a wanda zaka shi kuma in tsaka tsakiya ne shi dai ya taso a wannan gida shi in tsaka tsakiya ne haka shi bai ma damu da abin ba shi in ka bi ka matsa mashi ma sai ga ba shi ba yi yake ba to idan yar ta ka ita ma ko wacce kake mata walici ita ma ba ustaziya ce ba to da ma ai akwai alfa'a ne ba za ka jika ta kasha ba kuma shi ma in ka dauko wanda ke ustazi ne garare ya karo ka ba shi ka ba shi ita shi ma ai baka yi mishi adalci ba irin wannan in ka san za maka irin wacce za ka bayar din to wannan sai ka nan kafa wannan babu damuwa in bid'ar dama ko ba bid'a ce bid'a ce mai da sauki sai al'amari za ka shigo kawai bid'a da yake ya taso a gidan ne ba bid'a yake da gaske ba ko ko a bid'a da yake kawai bai fi kawai bai fi kawai in za su dan yi dan bukin sakon su ko wasu abubuwa haka dai ka ji haka ne ina dama irin kamar yan siyasa haka sai za ka su wani bid'a ma ba ba ma san bid'a ba wasu abubuwa da ake kawai dai shi in za a yi bid'a ne a ga mishi me za a yi ce ce ba su in yin wannan ne wannan babu laifi sai ka dan daga kafa wani lokaci kamar yarinya ce kaga ta hadace qur'ani ta karanta kaza ta yi bulugul marami ta yi waye ta yi waye sai wani yazo zai nemi auren ta shi kuma wanda zai dila ta mata wannan kariyar nata baki da wannan ba daidai bane ka bashi auren so babu kafa'a babu kafa'a ba ba samu kafa'a ba amma ya zama ita ma irin kullun ta kawo maka irin wani takarari ka kore shi ta yi ka kawo kwanta karari sai maka da ɗabi'anta in ka ga alamar ta karara ce ta ma sai da can kawai ta bukariya so wani lokaci ana duba kafa'a ba za ka sai ka abin farka yawa baki ɗaya ba amma dai ana magana dokar yadda take to shi dokar shi ne mantar mantar mauna dina kuma kula ba sai ka ji da addinin sa mutum kana ka ji da addinin sa ba to ba shi da maka ji kai kai yarinya zuwa ga halaka kamar da na sha faɗa mata abu uku duk wanda ya musu kuskure wallahi Allah ya tambaye shi kaga duk wanda ya ma mata kuskure a wani mijin mijin da su aura to ya sadaukar da farin cikin da farin cikin yaran ta har abada mace ce kadai zaka ji cewa in ba ta san namiji in ba sa'a aka yi ba har karshen rayuwar ta ko ba ta sake jin daɗin aure ba kuma ba za ta sake jin daɗin wannan mijin ba saboda ka ba mu kuma mace kuskure kuskuren mijin da ta aura a tsaya a caji ka a gaggawa Allah ya kawo mata amma mutukar wanda ake jin cewa bai dace da ita bane a haƙura kawai a samu mata ko an yi ranta sai a ɓaci to akwai wanda abu na biyu da malami ke faɗa kuma ba a mace kuskure na abinci a wanda za ka gani shi za ka gani wani lokaci ko ma maman yaran sun fita in suka fita in ta fita ya bata ya bar yaran mata wajen kishiyoyi haka da sauransu to dama dama yara sauki idan namiji ake mugunta akan mata mace in ka sake wasu abubuwan da ba ta samu yadda ya kamata to ka sai ta mata layi ne ko har wajen haihuwarta za ta dinga haihuwar yara marasa lafiya na
wajen haihuwa za ta samu daga baya ciki na ya ta shiga yana yana ana bari a ce ai gata ta kai shekara 20 ba amma a ce wai wai ciki- abu ba ta iya rike abu da ya fara shi kenan saboda jikinta ba wasu abubuwa ai, ingantattu na abinci bata ci ba dan haka shi ke duk yanayin jikin nata ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza sai ka ga kai ita al'umma ce yanzu al'umma ka kashe gari ka kashe shi ko namiji in shi ne ya samu jiya ma shi kawai dan bayarwa ke yi ne kuma ge dan haka shi wannan shi kadai kama in shi ya mutu shi ke da shi kadai ne amma wannan al'umma ka kashe ba a mamaci kuskuren abinci abu na uku da kuma ba mu san mu- a wannan zamani mu faɗa a duka faɗa ba a yi ma mace kuskure a bata ta tafiya ita kadai in sha Allah wata rana za ta zo za ta zo wani abin ba ta ba zai faɗi ba in kana bar mace tafiya ita kadai sai sai dai tsakanin su su dan uwan su dan uwan su mata ta ce ta ta tana tafiya ta suma ta tashi kawai ta ganta a- a gindin benci kuma gaban ta shabe shabe ba san me ya faru ba Me- ta sani ne ba sani ba Ta. ya halatta duk wanda yake da eh sallarsa shi daya in ta yi baka da tabbacin cewa ta ɓaci to ya halatta ka bi sallah sai dai ba wai rigimar ratibi ba wai misali ka zo ka ana sallah ba yadda ka iya sai dai wasu daga cikin malamai sun halatta kuma da yawa magabata sun yi haka sun halatta babi na babi na na na, na yi mishi ta'azi- ta'aziri na yau ladabtar da shi ka ce to kai ba za ka bi sallah ba ko ba za ka amsa sallah masa ba wannan babi ya ta'aziri malamai da yawa sun yi haka to shi ma babi ya ta'aziri kamar babi ya al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kuma yake kyawa da haida mummuna eh kwarai a a- ai ha musalama ba wannan duk malamai sun yi haka su imamu sauri musamman sauri da wani zafi kawai rawa wanda da wani zafin shi ba ya abu sallama ce a shi da amsa ko ya zo yana zuwa din kawai ya tashi shiga abinsa ina ganin yayi ma ɗaya daga cikin marwata ina yin kwashe baba bin sauwar ne da aka aka geshe shi na bid'a da sauransu a tsauri akwai wasu daga ciki da su kai fada da shi banda ma a tsaurin a tsauri akwai wasu tsare kun su da ya rigima da su Salih ibn Hay Muhammad ibn Salih ibn Hay babban malami ne a masa kasar Kufa kusan mahaddacin hadisi ne hadisin bisa cikin kutubu sita baki daya malami ne ba ba isa a wadace gaban hadisin sa ba bada shi akwai Mis'al ibn Kitab kusan malami ne shi ba eh banda shi akwai su Abu Hanifa wanda duk sun dan fada cikin wasu abubuwa na kurakurai a sauri duka duka ya kaurace musu duka shi abu hanifa lokacin ma da ya farar da da da da kuskurensa na irja'i da wayar sauransu ai a lokacin tsarikunsa da kawai masa suka yi wasu su ƙara magana da shi bayan mutu to wannan kaga babu yanta asiri to shi malamai suke cewa shekul albani yake cewa to amma wannan cire ta babu yanta asiri wannan yana ra- yana da alaka ne da wato al'amur bil ma'ruf da nahy anil munkar da kuma dawabit ba aure da ake bi da shi idan al'amur bil ma'ruf in kaga alamar cewa wannan in kai mishi zai amfani zai zai zai wato azantu zai girgiza wannan sai kai masa irin wannan ɗalibin ka ne ka san shi ya san Allah sosai yana san Allah yana kuma san mutanen kirki su zama suna tare da shi zai yi sha'ani kawai sai ku kaurace mishi baki da me yasa ku kaurace saboda gaskiya mun an taba ganin ka a gida- a wurin maulidi to kaga sai dai na amma ka fa ka- ya- ya- daga maulidin da ta dan sira na sira yake zuwa ma kowa kuma na na raye raye a wannan kuma za ku bar za ku bar shi kuma ai kirki ce ta cinye shi kura ta cinye shi sai ku je kwato shi ba kuwar shi haka ne yanzu muna cikin lokaci ne na jarabawa ba sai an yi hakuri ba kowane bid'a ne za ku lokaci ba za ka kaurace masa ba sai dai kuma tare da haka duk wanda ya zama an ya shahara da bid'a ba daidai bane a same ka da shi kuma ya zama kamar wani wa- wa- wa- wa- wani dan cikin ka da an ganka an gan shi da an ganka an gan shi wannan ba daidai ne ba a ko kuma a ga a bidiyo kuna rungumewa kuna tattafawa alamar cewa ai waliyin ku ne tafi ku ga juna ga wani rungume a ko ga shawa za ku yi a ga alamar cewa kana tsanan bid'an da ke tare da shi Eh, wani dan uwa na jin bakadiri ne A- a- a wani lokaci na kan muka muka na yake na ina zuwa wajen wajen farfesa Hamdu Yola so sai yake ganin ni ma da da sauce ra'ayi ne kullum sai yana dan kusanto ne da shi kusanto ne da kusanto ne wata da wata da ana cin magana kawai da ya- da ya suka barbara su suka ga yin da a cikin mali na ma fa zaki na ke hakuri na yi inkari sosai na yi inkari masa na yi inkari wa malamin nasa to kawai yanzu muka da shi kawai zan ga na saba ce ce to zan mu dan gaisa je baina baina amma dai zan shafa ce yake gaisawa idan za a yi haka haka addinin haka yake ita shi ta wuri furqan ne furqan ne dole dole ba ya baka iya ne ubangiji ya riga hada burgi ba ba inda baka iya dole mai rigima saboda addini amma rigima in wani abu ya haɗa mu na gamayyar duniya shi kenan ko gamayyar zama anguwa ko abin da ya haɗa a addinin amma ko abin da ya haɗa mu baki daya maslahan musulunci na bai daya wannan babu laifi kamar su rabi ba kusa abin da sun abu ga abin da ga an tara har bida a ciki eh su rabi ba ba rabi ba wai suna ce ba ga ni gurgurwa eh dan bida ba laifi don kabu dan bida salama yana daga cewa lokacin da mamaye Jafar yayi wannan magana a wasu daga cikin dalibai suka masa zafi akan shi yace babu dalili kuma da wanda ya sallar shi dai in yayi tayi dan ka bi sallah babu ne sallar ka fa ita kai ma kanka taka za a baka ba tashi ba kana iya bin sallah kuma kai ka bi shi ladan sallar ma so ba baka da matsala ladan da ke nan ba shi da alaka da shi ladan ba shi a akwai akwai lada na jama'a wanda wannan kuma kaga masallaci da babu mummunan siyasa ya fi lada a kan da ke da mummunan siyasa. Masallaci wanda ke tsohon masallaci wanda babu wasan zuciya a ciki ya fi wanda akwai san zuciya a ciki. Masallaci wanda galibi za ka ji wani lokaci malamai sa cewa irin 'yan kasuwa ne duka kawai da 'yan duniya. Kaga wannan akwai possibility cewa wani ya cuta wani ranar wani ya yi kaza wani ya yi kaza. To wasu ya ba shi ne a haƙo kai sallah ba in akwai masallacin da duk galibi yan anguwa ne su yi dattawa su yi kaza su yi wanda kowa ma yanzu lahira sheki ne ba shi lahira sheki ne ba shi to wannan a can ya kula da akan ya ga ji ai a cikin hadisi cewa munin bigire da Allah ta'ala baya so shine fiye masallaci wato wannan kasuwa har masallacin kasuwa ba ba wai sake ake tsaye ba saboda galibi za ka samu yau wanda ya fita wannan wanda ya alkawari ya yi karya wanda ya kaza to duk zai kasu su ne a sabon farko an shiga uku so za ka yi wannan yana akwai wannan ladan amma mun da kuma akwai kuma ladan kuma sallan ka ladan ka shiga shi ubangiji ba zai sauye sauye maka ba
Malam, kuma misali, idan mutum ya zo ya ci Allah, sai ya ga misali wanda ya fi da cikin wannan shi ne ke da su. Yadda ya haƙura da mutum Ba- ya ci Allah shi babu ta'aziri ne.
ta'aziri kai shi kenan ta'aziri yana da faɗi ta'aziri ta'aziri yana da faɗi mutum ka ce mu ce zaka mishi dan hukunci ka mishi ladabi ko wannan yana da faɗi in kaga alama in ya ji din zai zai tsargu ya daina ya daina shigewa gaba yana da yana da askin da dai dan bai zai shiga gaba shikenan sai ko wata shikenan ba laifi To idan kuma tabbas ka duba wa malam, a'a galibi kar mu dinga yi wa mutane kudin gowar da sufa ba misali kaga me ne kaga dai a sufata ka ga ashirin ba na misali.
a su aski ai kaga wannan ai kaga sufan ta bayyana askin ta bayyana ko ya je ko ya ko ya je yayi wani kitso mu da nan kitso a wasu al'ummai maza suna kitso a can zuwa wasu ka kitso babu laifi amma mu da nan kaga aka kitsa za ka ga ba mutum bai sai a hankali yawa don haka za ka ga alamar cewa ba mutane kirki ke yi ba su ba su ba za su tira su ba a yi na musulunci ya kaji wannan sa ya yi a ni take wando ba da sa ai take ai take wando shi kanshi akwai ma hadisi hadisi da ya razali akan misal sallan mi take wando take wando wando mai matsala ce Ba- ka samu ka ganshi shi ya take wando saka yeye abin ka ya dishi wani mutum shi kan Eh, ba ba ba- a to dan in zaka mishi ladabi zaka mishi mishi ladabi
A a kan wannan abin da ya yi.
take wando Eh, zaka mishi kuma shi ne- ba ba ba ne masu magana sun yaka ai abin na da fadi dan dan ga ta zuwa take wando kuma alaban cewa zai iya wa'azantuwa in in amma in kaga shi ya fahimta su kenan ina ganin take wannan da shi zai ce shi ba wai wai dan ya dan takaba yake yi ba sai ka bi shi saboda ka mishi da'awa mai kyau za ka ruwa ga maslahan shi mai sallah din in wanda ba za- in wanda in ka mishi fadan ka mishi wannan din zai ji haushi ya daina shikenan fa zakir inna fatil dhikra aka ce haythu ah, yurja naf'u al-inkar inda in ana tsammanin amfani in ba a tsammanin amfani kuma to ba hakuri mu kira su a hankali a hankali ya fi
karka kaura ce ku ba su ba ka bi shi sallan da ya tabbatar da da yi zai yi sallah amma yana yin wasu abubuwa amma farko duk ga wanda eh ka zo ka mai gyara yanzu ka kamar mutanen mutanen izala- izalatu ko mutanen jos za ga kawai tsabar eh, asali siyasa ya hada su rigima da kaduna da duniya ce da kasuwar da kuɗi da shugabanci ba lahira ta haɗa su ba da yake mutane sa da zalunci daga baya sai aka shigo da sabuwar addini a ciki suka ce to tunda haka ne ma mu wancan mu malikiya za mu sallah haka su waɗanda sa ɗigi da wando mu ba za mu ɗigi da wandon ba mu za su bar kawai sharan su kawai suna tana sharan kasa a gusu wannan kaga in yanda suka yi tinta asubanci suke yi wannan wanda ke cikin su ne tun da ka fahimci wasu kima shi ba daidai ba ka iya bin sa saboda ka kira shi da wasu su da har gemun ma ba wani gemun kirki suke bari ba ba ne daga baya dai sun an kawo an kawo izala a cikin izala su ba kuma da suke saka irin wannan gumaka kuma ga su musulmi ne yana yana limanci za mu sallah ba a inda sallah su kai shi da sun saka gunki kamar yara yana yi ma yara misali inda da je din nan a cikin kasuwa ko ta local government eh kusan duk wannan mutanen asalin su masu saka ne da kira da sauransu na gumaka haka suna kawo faransa suna siyarwa haka wasu kuma suna siyar da su a nan gurin za ga abubuwa da ya za kwanu mutum da zai na kai masa kaya fara ɗakinsa duk gida san za ga wani ɗakin nan
na ji na ji abubuwa ga sunan wani na ƙarshe ne wani na sassaka ne wani na gini ne ba gani nake ce masa malam ya nake ganin irin ɗakin naka duk gashi wani duk waka subhanallah ce wannan trader ce saboda muna yin baki mutanen waje idan suka zo suka gani suka yi sha'awar wani wannan haramun ne abu muna sayar musu da tsada haramun ne kuma wallahi ina da amma amma amma amma shi tutun da su asali su ga yanayin manufar su ba ka cewa zuwa su mai ne ba to sau sannan in ya zama a garin da kowa haka ke yi kaka sai a duba maslaha a gani in aka ga biyayen da misali kai ma mutum in kari kai wa mutum in kari tunin giya ɗaya yake sha amma da ka masa in kari sai koma yana shan tunu goma da gwara ka haƙura ka jale shi ka mishi ka mishi tausaya masa ya sha tunu ɗaya sai ka dinga kirshe a hankali eh wannan saka da haramun ne na ba sha kana maganan a ɗan tsanan yara ne kake magana ɗan tsanan wannan malamai sun yi sabani amma alƙadi iya wasu lokacin malamai suna ganin babu laifi don a sassaka ma yara amma ba wai abu da ba na ake suna wannan kuma shi ya bayu har wasu malamai suka halatta kafin da sauransu amma maganar maganar eh, su kashe wani sabani ne akwai da suke cewa a bayar su ce da kansu sai su dauko koyo abin rake su samu rini su waye ba ba ba suna yi ba su dan bige shi bige shi bige shi sai su samu rini sa sai su yi da kansu su yi da kansu an su suka ka suka kaka kan musu amma ya sa alƙadi ya suna cewa a tunda dai har gashi an ce a- a- a- wato an halatta wannan to kaga kamar halatta a yi musu eh to wannan kaga shine ba amma mutum kawai yana za kanya a ɗakin sa ko wani karangare ko wani bai da haramun ne kuma kuma idan inkari zai amfani a mashi inkari ke ko da ta hanya kin bin shi sallah ne wannan yayi sai dai ana kuma duba amfani akan ana duba kuma suna ta da'awa mutum wanda ke rayuwa a wani wajen shi ya san kansa ya san ya zai yanzu abu ne Eh, ka- yaran ma zakar mu abin da ya shigo dan suna suna suna yanzu na abu ne mu da saka ba da dariya wai bai da kwal david ruwa balance hotel ina ne guma ga mene kuma yawancin su ya leba ne kuma su ne Awa, ana ana wannan ashaddu nasi azaban al-musawwir ya bi ya fito da safen nan ya shafa man kai Ah, ina ai, azaba ce wannan
to azaba ce wannan azaba ne wannan wannan sana'a ce ta ta hara- a- a- a- sana'a ne na haramun gaskiya na haramun ne Eh, aiko aiko aiko ko hoto da da- da muka ranja da cewa ya halatta a yi shi ai ba ma halatta mutum ya dinga yin hotuna kawai na na na- na- wanda wanda za a rika sawa a- a a- a gado wani haramun ne shi ba. sawa a garin shi kansa na haramun ne Eh, zan da ke cewa mu ba a umarce mu dinga yi ma wa- wato eh, garu ko kuma katanga ado ba ado a dinga a- a- a rika sa mishi shi ma wani tufa ko wani abu lam nubar an naksu wa hadha aw kama qala alayhi salatu wassalam to insha Allah sai mu dakata nan da ke ganin na ɗaya sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in